dan cewar ba ka kuskure ma kuskure yake wannan neman ku kira muke yi yi ba wa ma umaru ne ban ce na ku kunna kira min dalalar kukuri ba inna nafsa da ita rai la amaratu da yawan umarni da ke da muna ila marar marar sai wanda ubangiji ya duka yin sa ba a san mu ya kare shi shi ta ita zuciya ake zaune a jata a dora ta akan aiki na alkhairi sai da ya ga sosai amma aka bata haka ita ba ta zama ba a aiki wai ba a yi ba ballaka a a ba za ta shirya wannan in ma dai ka ja ka kana ta aikin alheri sosai ba a ji ba gani in ma ka ja mutum da za ka a aikin gari shi kai ana yi da aje wannan sharrin zuciya sai ka ga an baka kayan kama ba zuciyar aka daka ba za ka faɗa ma da ma da sauran su dai ta ga wannan kira shi ne yake wannan illafi ba a san da dole Allah ta yi ina rabi gaboro da dinu lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai wa qala malakutu ni bi sai bar kira ya ga aja bai ne wa qala sai da zo da shi yake a saka ni dole na ni na tsaka ke ji kai na na ba ji alamu na ba ni da kowa ba da abu rasul sai da ka da yaji wa yi da abu rasul wa qala yake adil malika yudiba amru sirran sarki sarki na neman sa wa kama annabi bai zaji cikin kurkuku wa wada ala sijin duk mutanen kurkuku kowa da kowa annabi bai yi gawa fara da su wada alam ya musu addu'a su makka kala ya wanka wala yi da ziyaban mutane yana kawo wa tuwali wada kala alaihi da obi da sarki sai da gana wala ma kallama su da ya masa magana sarki na misira wato tura ya na wannan lokacin yana jin yare kala saba'in yare daban-daban kala da bayyayya ga yusuf ko yaro ne an kawo daga misira yana ɗan shekara sha biyu balle ya ce a garin su ya iya yare kala kala na misira ne ya girma da yare ɗaya zai iya da nagarin kawai sai in yi kokari ya haɗa da nagarin su amma ina kafin sa annabi annabawa da mu'jiza yana zuwa fadar sarki sarki ya masa magana da wannan yaran ya Allah ba ka ba da yaran sai sarki ya san yaran shi ma san ya kai bakin aka kai sarki ta ki san yaran shi ma san aka kai ga har sarki ya tabbata yaran sa bayan dinnan ba wanda ba zuwa daga nan da Yusuf ya yi bi yaran da sarki yake yi sai wanda aka yi da ne babu shakka eh ma ta zama da yare yaro kuma da irin ainihin yaran da annabi Ibrahim yake magana da kun babu turanci a duniya babu larabci ya dauko wannan yare sarki bai yi ba da yi ba kana da sarki yake innaka al-yawma ladina makulun alim lalle wannan mutum ya kai a wurin makulun mutum ne mai daraja aminin mutum ne amintacce kuma ala abu da abdullahi marmu gaba daya saboda haka yanzu wannan farki da nayi kamar da ramar shi za a shekara bakwai ana noma ana samun albarkar damuna sannan daga a jere daga baya a shekara bakwai ana kalli to koya mana da bara ya zamu mu tara abinci wanda in shekarun farin suka zo har su kare ba za a damu ba ya za a yi kala sai jama'a ta'ama ka tara abinci mai yawa wadar adara a kafiran kai ma kai ta bike bike a rinka noma a aljihun gwamnati kuma a rinka awo a aljihun gwamnati duka ana tara jihadi da ke ne a wannan shekaru al-mukti bat babu wato albarkar da Allah wata kira da aka ka tara abinci ka ajiye shi mutum bulwi wato a cikin wato dangane da kasa su suka wata hari ne ga kalbu in dai haka duk halitta ta ta da a dinga zuwa wurin ka ya tamaru ne ga don ai hawo a wurin ka tabiya da duba zan ba ai farin ba balle su biya to kai babban shi wanda shi kan ya kadar ka sai da kana ji a dinga zuwa kadar ka ana hawo fa qala wa mali jahala ji da wannan samu wannan samu wanda ne wannan aiki wannan mubaiki ina buƙatar ne قال جعلني على قدار لم يجدوني من جاء لم يجدوا أبانا أكبر القضاء
sai mu sai ni azizun alim ni mai kiyayewa ne ko maka to dukkan ilmin ma gudun kiyayewa da sani bi amri hadda mara yadda za a yi ni na san daga nan za ka zaka saboda da an ce shi fatibu ne hatibu ya iya ne rubutu da kuma lissafi sai aka rasa amma wannan kisa ba za ta baka dama ba wata ranka lokaci a rana mutum bai neman a rada shi a gonaki in ji a musulunta ne shi ma ga ya cancanta a nada amma bai da muka aika gani za kowa alkawarin da ya korar ba na fita ya korar ba zai fita ba ko ya biya ba zai biya ba an hana a ga wani sahabi ana kira da abu musa al-as'ari Allah ya kara masa yarda ya yi babban na suka zo wajen annabi suka ji ya rabi Allah amin na bima wa la sallahu ta'ala mu ma ka rada mana mukami da wani matsayi mana daga cikin abin da Allah ya baka annabi ce a a ji ai mu wannan abin da Allah ya ba mu wanda ba gane yana so ma ba za mu ba shi ba bale kan ma wanda ya roka ku gaji yadda imara ta ce mutum ya tsaya mutane su ce da ai ko da lemon da mutane su ce da ruwa su malama ne ke a shirya a ranka lafiya a'a shi ba alwajiri ne ya kai mana a alwajiri ne ne a to sai ku dinga kulawa da ni me na zo dai a sa wani amma da kun da ni sai ku kula da ni ku rinka kai da ni kamar su ga yaron mutum ya ga aiki ku garga yanzu da mun kai ne babba wai ba za a kai da wani ma da wani a kan hankali ne ba hana na ta yake wani da rashin suya ni za su ba hana da ni amma da shi na ni kace muharram haka ya wala haka ba na bala ji wani an ji azarka ki Allah ne ba an azarka ki sai ka aka ka ji na gari da Allah Allah ake azarka eh wa kamar da ce kowa ne mutum an gaba sai Allah kamar misali subhanallah to wadarana lokacin da ma sha Allah sarfa ya dora an yi abubuwa da tsama ba su da daɗin ji siriya da waro shi ke nan sai aka je to wa za a sa halifa mutanen madina suka je su za a sa halifa saboda yanzu dai abu a garin da yake yake shugabanci abu mutanen maza suka ce a ai mu mu muka zo da abu tunda annabin da addinin da qur'anin mu muka zo da shi madina mu ya kamata a cikin wata wanda zai jagoranci abin da haka dai a cewa ne a cewa ne a cewa ne a cewa ne har dai aka yi kuma su kuma akan abubakar sallallahu
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
wato wata rana da aka gama wannan tattauna aka ta shawarwari har aka yi tufaƙi a kan wato abubakar shi ne halima ya zama halima wata rana shi ke fage da kuka yana kuka yana kuka sai ali ya masa abubakar da mai da aka ke kuka ya ce yana jin tsoro kar a ce shi babba ne saboda an ce shi halifa ne in yi kuskure a kuka da shi ya halaka halifa aka yi shiru idan ma hanku bai sa ka hanya ba ka wuce mu ko da kaka bi za mu dawo da kai hanya ba ga abin da ake so kenan wato kowane ma mutum ba ma jagora ba a to yana da mai faɗa maka gaskiya ya da balle jagora manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi ya kan ba shi wazirai na kirki in ya to alheri ku taimake shi akai idan ya manta alheri ku kira masa yadda ake so kenan amma ba wai wanda suka shiga gindin manya su zama yan samiya ba ko ƙarya aka ba ka ce gaskiyar ka gaskiya ne gaskiya ne wajen su gyara ne ka ga wannan ya zama ke tasiri Allah ya kiyaye mu yayin da za a kai ki wuta a kan ya yi ƙarya kai ko za a kai ka wuta a kan ka ce ƙaryar gaskiya Allah ya kiyaye mu Allah kare mu yawa guda haka nan annabi Yusufa قال جعلني على كلام النبل إني عليم حديد يتي أغا لي أكثر القضاء تقدر الكرا دني مربوطي ني mai lissafi shi kenan sai aka nuna shi da farko ya zama wato kamar minista kenan na tara abinci bangaren noma a gonakance da kuma bangaren tara abinci ku noma su ajiye in kun ga nadira su sai su hada su ajiye ku noma su ajiye an ga nadira su sai su ajiye ku ke da tsara to haka zalika haka aka yi injala sai amina alaihi ne da muka yi wa annabi yusuf ni'ima bil kalatu min sijini muka tsayar da shi daga kurkuku makka na da yusuf da lamu haka muka bai wa yusuf dama a bayan kasa inji Allah addini da kasar misra ya taba ho yana sauka min ha wannan kasa har zai ta inda yake so ba da rike alhamdu bayan da ya sa fama da kunci da tsauri sai ga jin zuwa ya zama abin da zama wa bil kisati wal labarin sitta an la malika kaga sarki misra da waje ku ya ba ji wata dara irin ta sarakuna wata kama ku sannan ya ba ji tom an dangwala masa ne wa wallahu makanal azizi kuma an naɗa shi matsayin mai gidansa na da shi azizul azizul da ya tsaye to yanzu yusufa ne mai wannan matsayin an tuɗe shi an bai yusufa wannan matsayin wa azalahu shi kuma sarki ya tuɗe shi azizul azizul aka tuɗe shi daga matsayinsa aka bai yusufa matsayin saboda ya ɗaure shi da ganga wa mata sai ya rasu ta da azizul azizul ya rasu ita wannan mata zalika me neman yusufa da ba mijin da ya taba aiwa da ita ba an ce ma hasuran ne kamar da muke magana in an tambaci hasuran banda guda ɗaya da aka fara halin rana na annabi haya to ana dai mutumin da mai lafiya wajen saduwa da mata ba zai iya jin bukata da iyali ba shi ne hasuran shi an faɗi aka kansa da shi kenan wannan mata ta za yanzu kan fa ta fara girma a wani kaulin ma an ce hata maka sai annabi yusuf ya ganta yace yana son ta an ce sarkin ne ya aura masa ita da yake yana son ta ya yi addu'a a kan ta Allah ya dawo da ita budurwa yawan jikinta ya fada ka dawo dai mu an san dai bambanci tsakanin babba jikinta da jikin budurwa to sai Allah ya dawo daga budurwa ya aure ta da ya aure ta sa ta a daki ko waje da ha'a gara ya sami da irin yan matan nan da ake cewa ba da san namiji ba wato ya jiki ya da yi budurcin ta ko wanda da lahu wala dai ni ta haifa masa ɗaya maza guda biyu da mace ɗaya mata ɗayan nan ita ce rahamatu matar annabi ayyuban nan da su jinyarta lokacin da Allah ya jarraba annabi Yusuf da Yusuf la'in dinya na shekara goma sha ɗin na ji an lambar da ta shekara goma sha bakwai to matarsa sai da ta zauna ta yi jinya da ta sha bakwai nan wannan matar da dai ka'on nan da annabi Yusuf ba su suka ake ta yaya biyu akwai ɗaya ana kiransa mai jawo akwai ɗaya ana kiransa a faratin to akwai Yusuf bin Nunu almajirin annabi Musa nan wanda suka da ɗaukar ilimi da annabi Musa wajen Khalil wanda ko aka ba shi annabta bayan rasul annabi Yusuf annabi Musa har ma ya yi da bariyawa shi wato a Faratimu shi ya haifi wato nunu nunu kuma ya haifi Yusuf kenan jikan annabi Yusuf kenan da wannan matar da yadda za a aka so ai abu ba daidai ba ko ba ya ba da ba sai Allah ya mai da shi halali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya kiyaye ya bar haram don tsoron Allah kowane kala abu ne shi Allah ya mallakar ma da wannan abun ko wani irin sa wanda ya bi saboda wannan kiyayewa da kai saboda Allah wata rana wani sahabi amma goro ne ba ya da mata to wata ran da daddare sai ibn irin sa'alin nan na tsakanin mazaje da mata fa to ga ba mata kuma abun ya dame shi sai ce da yake cikin zuciya yana tunani dai ta to ai a anguwa ka za a kai iri na akwai wata mata da mijin da ya mutu gauruwa ba ta miji ai ya kamata na je kan kawai tsaka dare sai ya sallah da irin ta unguwa ya je gidan ya shiga gidan ya shiga ɗakin mata tana ta barci to matar da farko da ɗan dare ya haka nan tana irga kuɗinta kuɗi mai yawa bacci ya kwace ta ba ta tattara kuɗi ba ba ta adana kuɗi ba ya shiga dai shi sun ji abin da ya kai gun mata ya je sai ya kai ga kuɗi kuma to da ma duk ɗan ne da ke shi ke ɗan ga an je an taho a kan mummunan aiki duk wanda aka samu ai ba za a bari ba to dai hankali ya rabu to yanzu ya ɗauki kuɗin nan ya gudu gida ko kuma ya nemi buƙatar ta kawo su sai ha- idan kuma ya gudu ba sai hankali ya rabu sai ya tuna maganar manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bar abu don tsoron Allah ya bar haramun don tsoron Allah Allah zai ba shi halal a ɗauki saboda haka na bar wannan kuɗi don tsoron Allah ba zan ɗau kobo ba na bar wannan mata don tsoron Allah ba zan cin sare ta sai juya ya koma juya wanda zai aka ya fita sai hannunsa ya tafi kafar matar sai sani ba mata ta bi kafar an kai kamar an kai yaruma a kafar ta idan kuma sai ta tashi a razane amma an da wani kato ne ya ya ya ya kawo kanta barzan kun ga abin da ya faru ba shi kenan ta tashi a firgice shi kuma ya ƙara wuta da gudu gidansa abinsa gari ya waye yana tsorace kan labarin ne ya zo kunnen manzon Allah kar ko mata gane ji matan nan ko kuma ai wahayi a ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda aka yi lokaci ya zo ko to alhamdulillah to duk nan wannan sahabi ya fara gida a cikin wani ɗan ƙarƙari haka karwar Allah matan nan ko ta ga ta ga ta gane shi har ko kuma Allah ya wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je gidan matan nan ya ga hari shi zai je komai ba amma dai abuci abun ba dadi amma dai amali ya samu dama kan bari ya saboda tsoron Allah abin da ake yawan faɗa wannan kisa saboda ajiyar da Allah yake wanda ya bari don Allah ya dawo kwana mata ta kwana cikin sace-sace a zuciyarta a zuciyarta ita ma da yawa da ta ji an zo ana zaune a fadar manzon Allah shi ma wannan sahabi yana zaune a wurin kawai ya gama da zaɓi gaban manzon Allah yana kallon da yana gana shi wata kila za ta faɗa manzon Allah ta ce ya rasu da layi saura ka ke wuce mana ma sai dai dai ta maza malu ta ce ya rasu da layi zama mace ba ni da akwai hatsari a ciki jiya da dare wani ya kai hari gida na Allah ya taimake ni ba abin da Allah ya kare ni na barka wai kuma ma da barka wata ne jira mutum da zuru barkan abin da ya faru ba shi sai har wani ya zo ya rabu da kafa ta ba ya rasu da lalai ke kawai ne na farka ba da Allah farka ne mu da da wani ya faru ya rasu da lalai saboda haka na san abin da ya sa aka dafa saboda zame ni don ba da aure ne ina da aure ya ba zai je gidana ba saboda haka yanzu ya rasu da lalai na zo ka aurar da ni ga duk wanda ka ya dace sai Allah ya ce waye bai son aure a nan ce wannan sa abin ya wuf wanda ya ji fara da shi ni na rasulullahi wallahi da kira san wanda kina son sai Allah ya daura mu da aure ya daura mu da aure da dokar ka gida ka gari shi ke nan da gidan ka haka ya ga daga dakin garin da ya zo haka ajiya sai ga shi a zaune a bakin garan suna tattaunawa har ta ɗauko akwatin kuɗin nata wanda za zai ɗauke nake ga wannan mai gida na baka a tsadan dinga ɗan sana'a amma samu yadda zamu har ga fara lan a bar abu don tsoron Allah ne ga shi duk da talama ta ta mata talama ta da ya auka a cikin haramun sun kila aka kama shi kuma aka yi da ya zai kasan ka gani to Allah ya zuba na to saboda haka sai annabi Yusuf alaihi salamu ta ji abin da ya faru da kazar da lama da ne kawo a ƙarshen tarihi dai a mijin ya mutu shi ya ɗaure shi ba tare da laifi ba aka tuɗe shi ma kafin ya mutu bayan an tuɗe shi ya mutu bayan haka kuma aka aura wa yusuf matar bayan haka yusuf ya zame da budurwa ta yi wa wannan manyan yaya guda uku manyan yaya ga su nan ta haifa mana sun guda uku wannan haka Allah ya ce kaga Allah ya ce wa amal adala ya tsaye da arishi da yusra bin yusra wa da nan lahu bi qab dugo yayi aka aka dugo da kai gare wa da aka masa jeya yujibu rahmatna man nasa muna gama da rahmar mu ga wanda muka zo inda Allah wala da biyu adala mu'minin amma ba ma fata ladan masu kake sawa inda Allah har da mai mallala ne yake kane yaji alifan an ta abu da la ka annaka tarahu fa illam takun tarahu no yaraka wannan shine isan Allah bai fata ladan masu isani wala da lahira ta kai amma la da lahira ya ji na duniya illazina amanu wa kanu taqun da wanda suka bi tsoron Allah a suka ba da gaskiya da Allah suka zama kuma masu jin tsoron Allah daga nan ne ba sarki shi ma kansa sarkin gari kenan shi rayyan shi ma yan to annabi da yake matsayin kamar minista matsayi biyu wajen gefen noma da abinci shi kamar minista sannan ko shi yana matsayin kamar wazirin gari ƙarfin faɗar da ajiya kai kamata ya sarauci rashin gari to yanzu sarki ya mutu waye ne matsayi irin nasa a garin babu haka ya dauki ne sarki sai ya sarauce kaga abin mamaki bako bako bayan bako ma bawa da kowa san saboda aka an kawo sannan sai aka zo kuma aka saye shi an zo da aka an kawo shi a nan sun kuma an saye shi ba wani goye goye amma kai haka yake amma yau ga shi girman misira shi ne sarki abin da ya faru din wannan shi ne lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya kawar daga yankin babila saboda rashin addinin mutanen gurin sai ya kaura ya kaura ya nufi zai koma ya nufi kudus amma ba kudusin ya zauna ba baladu ne ya zauna yana tafiya yana tafiya da rakumin da ya kwanya tashi ya kwanya tashi da matarsa sarat da dan uwansa kuma lulu dan dan uwansa ne ke lulu dan dan uwansa ne suka taho da suka dawo sun kusa mitar da amma mitar da aka gina wuce sai zo game da wani mutum suka tattauna ce wannan malam ake wannan mai daki ka ce ce mai daki na ce to ka san da ba da lafiya ne domin gaban ka nan garin da ka zo sannan sarkin garin ya kan kwashi kyakkyawan mata sai kuma ban taɓa ganin kyakkyawan mata irin da ba to in dai sarkin garin ne ya ganta ba akwai matsala haka ne eh to annabi ibrahim sai ya sai ne mutum du dama yana da tunduki na kaya ya yi gyara ya gyara ya sa matar a ciki da aka kusa iyaka sai sa ta a ciki sai ya rufe ya ɗora kamar kaya ke sa kwanan sai ya rufe a kwanan ya ɗora kan rafi ya ci gaba tafiya an zo za a shiga gari dai mutane masu tsaron nan kasan biyar suka ce alaƙa ana dakarar da domin ya cikin wannan akwai gana ne ka ai mun san ka da amma me ya san me ya ce a kare kina da dole mun gani aga abin da ba a so ba a so yana so ya faru ya dan lallabe su dai dan babba su yadda ake dan gaya wa ma a kira dan babba su baki suka yi ai ba zai ba zai kun gani ya ka ji kusa da lamu sai ya kaya ka buɗe ya ga mata aka ga ai ba zai ba wannan mata dole ya gaskiya ga kaga abu yi ba aka dunguma da matar da shi aka wajen sarki da zuba da ya yi sarki ya kalle ta kuma ya kalle shi mata ga sanan ban ba yiwa ta sha'awa sarki da kai malam wannan mata ma bai labarin ta in ji sarki ana ba shi kan wata ce ta san cewa annabawa ta san me san kanwar da ba fara tsakanin ku har kudi zai ba ta to me son matar gaba ko ya kace ka ko ka kace me son matar ka da ka rasu ma dai ko ya ji Allah ya karba wa daga ke da murna yayi daga mutu eh ya samu damar ya aure take shi za ta yi da ba da ja wannan kanwa ta ce to tun da kanwar ka ce auren mun yi ta shi ji sarki ya ajira da ni a gaba a war da masauri ne shi ne to inda kwatin da kashin mulki ba mulki kawai ya ana da wanda zai da mulki karje da aka sama ta tsira an Ibrahim na waje daga nan ne Allah ya bai an Ibrahim kai bi da ne wanda kamar yana nan yake nan har ba da zai gani ba wani abu da ke gani mun yini ba ta idanun ka saboda an ce annabawa sun fi kowa ki ne zan matar ka a dauke da ɗaki kuna waje da Allah hankalin ka zai kwanta hankali ba zai kwanta ba za ka ji daɗi ba shi Allah ya hamsa shi kawai ba ma gida ba har wajen gida shi yana gani yana kallon ga lafi bari an ce ya yi sallah raka shi ya ga Allah da ba shi da Allah wata dinu bai sabar wa sala shi da daga nan abu ya faru sai ayi wuf ayi sallah raka shi a ga Allah da ma balle ma yana zuwa da zuwa balle ma ya kara da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin guda 41 ai yanzu abun ya faru ya ci ya ci yanzu mun koyi faru shi da na da rayuwa ya addu'a sarki da zai da sunan jiri amma bai sani gaba da hannun da ibo da mahalin ya sani zai ji tsoro kuma zai ji tsoro ba yanzu ya sarki ya dawo mai hannun da ya dawo karkarwa ta kai ita mutanen kun yi zafi ita subhanallah addinin ba ta ji me addinin ku dai addinin musulunci addinin mijira ibrahim wanda muka zo da shi idan ka gaure ka fada ma duk wannan shine niyyar ka sai da yi to ya dawo ibrahim da matarsa ki ga matarka nan kuma ka yi haƙuri sannan kuma a cikin bayina ka zaɓi ɗaya shi da wata yarinya ƙaramar budurwa ƙaramar budurwa ita ce hajara a karma magalaja ita ce hadara ya hada su yi wata jira su to har duk da haka fa bai buke bukatan nani a game da matarsa cewa sarki da zai kwace matar nan duk da sarki bai samu rana kwacewa ba ma ya ce wannan mata tawa da sarki ya zai kwace da haka cewa waje kwace da karfin mulki to sai za a yi dan da zai mallaki garin nan ya ba za ka yi wuce ga ya wuce ya je zuwa da ta balabino ya daɗe ya rike har sun ƙarfi zama har sai da ta kai shekara aihuwar da shekara tasa'in da tara suke da shi a nuna ba aihuwa shi kuma ɗari da ashirin yake da shi da aihuwa kawai ne da su da aikin haka ita haka sai da shekara ɗari da aihuwa a wani kawai ma ɗari da ashirin sannan ba da ta samu ciki ta ajiya ku ba sannan ya kuma ya ajiye zuba yuzu ya fasu ganin eh a zo annaba a zai ga addu'a ka ce Allah ya karba ka ka kan wanda da koya koya wani abun ka duba lokacin da ya addu'a ya ji ayyanka da zahiri da aka mataki mataki addu'a da Maryam ba ya yi da haka bai bai kwaci garin ba shi ta ka ya yi ya ku bai kwaci garin ba ya ku ya yi ruwa don yi ya zama ya zama to ana cikin haka yanzu Yusuf ya aure wannan mata ya kuma saboda gari gaba daya kuma ya tara abinci da yawa kuma shekarun da za a iya samu abin da mutane za su ci sun ƙare yanzu ba inda za a ci an zo garin sun abincin da ya tara sai ga yan wanda da kuma ya yi dole ba na'am aram Hmm.
وشاهد وجود أخذة ومن فاعلها فهم له وهم له منكرون مم.
ولما جعلوا إياها من قال كل لكم شقيقا Na'am.
ألا ترون أني أرجوك إلى وأنا خير المنزلين Hmm.
وإن لم تأتوني به فلا كيد لكم بي ولا تخافون Na'am.
قالوا تالله وانحرماه وإنا فإنا لفاعلون
Hmm.
وجاء وقال لفتيته ويومهم في رعاهم لأنهم يعرفون عائلا فلقوم إلى أهلهم لأنهم يرجعون Na'am.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الخير فأرسل على أبانا نقتل وإنا له لآبدون Na'am.
قال هذا ما نكم على خير إلا كما منكم على فيه إنكم Nعم.
والله خير للذات
Hmm.
وما لهم الوالدين
Hmm.
فلما فتنوا متاعهم وجدوا بقرانهم متكئين قالوا يا أبانا هذا الخير هذه بقراننا متكئين ونميل أهلنا ونأخذ أجرنا ونلتاب كيل محيط Na'am.
ذلك كيل يسير
bari kenan to yunwa ba sai ta afku ba shekarun yunwan da ake fada ba sai ta dinga yaduwa ba ta dinga har kasar kan'ana har kam duk yunwa ne a lokacin ta yi yunwa da har gidan har gidan yaku ba a duk sai suka ji labari ai a misira sarkin gari yana aurar da hadu sai da ta bari mu je mu zo inda akwai ɗan abin biyar suka ɗauki abin biyan suka ɗauki raƙuma suka da tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya kawai gaba garin yanzu kun zo garin su aka gaya mana kun zo garin wala aiki wata yi zuwa sai yan uwan yi zuwa suka zo gaba ɗaya suka zo ba wanda bai zo illa da lami na ban ɗayan ƙaramin kuɗinsa shi kaɗai ne bai zo ba ya dabaru sun zo awo yamma balagan da suka samu labari ana ajiya misra cewa sarkin misra yiwu da dama da zamanin yana ba da abin da kuɗinsa bada ka zo alai da duka shigo wajen sa ba a raba mai gane ai ga yan wasa sai gane ya gane kowa ya gane sunan ya gane mai duk da ake ke kan sa ba ko da ba da wa hum lahu fakiruna amma ba su gane ba ko alama ko alama an dace shi yana yaro bayan shi yaro ne ji mana canza ba ko kuma yadda yake nan dai ga yana dai za ka gane eh saboda an dade ba a haɗu ba kuma sun tsammanin ma ya halaka gaba shi daya amma duk da aka suka kalli irin kufan da wa kallamuhu bil ibraniyyah shi kuke masa magana da yaren ibraniyyah wa qala dai kalmar sura ne yana musu kai ma aqdumu ala biladi da ku ba me za ku kana ka da irin wannan yaren nasu gwalar din nan me yasa ku wannan kan nan kasar ku ne da ga mun zo abu ne ya ne kai karba ko kuma ayu ne anya qalu ma'azallah sai Allah ya kiyaye qalu min aina antum so da gina kuku qalu daga da min biladi kan ana kaza kan ana mutu wa abuna yaqub nabiyullah wa baba yaqub annabin Allah qala wa lahu auladun ghayrukum to yana da yaya baban naku banda ku ko ya kanku ne yayan da qalu na daga da yana da ko na ibn azra mu goma sha biyu fa dhahaba azgarna fa azgarna halaka ɗayan mu ya tafi ƙaramin mu ya tafi halaka wayo biyu ke bautan da suke magana ɗayan mu ƙaramin namu ya tafi halaka ilmari ya ce a cikin cikin kungulmin daji ya ɓata wa kana habuna ila ilai shi ba mun ma zo amma ya halaka wa ba ce da tiku ko amma akwai da tikin da fa da zama hu babanmu ya hana mu dawo da shi yadda da lazibi an don ya dinga jin sanyi da shi amma da dan uwansa da ya halaka saboda san da yake wannan ba mara jin dadi yace akai mu mazauki wai kirani a darajar ta su a kai da mazauki ko san dai lokacin yawa da mazauki ba ma abin da aka zo ba ba wurin farka ba ya samu girki aka yi mu yanda ake so a gama komai to aka je ɗakin da ake awo aka tura bayi sai suka yi musu awo aka duduba cikin abin saurewa na mutan da aka daddaure wala ma da hadan jihadihim da ya musu awo da kudin su wa balam kailam ya ciga musu mu to jike na ayi ban fa'ala za ku tafi ala ibnu zakin lakum min adib sai da kun goma gida duk dan da za ku dawo nan awo ku dawo muku dan wannan ku wanda ku ji ruwa dan uwa ɗaya wanda ku haɗa uba da shi ku dawo da shi da gane maganar ku gaskiya ne ta ga yana zuwa kawo mara cikin da ke nan eh ku zo da shi zai gane maganar ku gaskiya ne suka ce so yaji alaka mun ana hubil kaila ba ko ina cika abu ba suka ce mun gani wa na tal min zin yi ba ko kuma ina ba da masauki da ya kamata ba suka ce mun gani to ba illam ta duni bi ba la ta lakum idan ba ku zo min dan uwan nan naku rasa wala ba ba za a muku awo ba a wuri na wala ta karabu ni ko kuma dai ba za ku zo ba ya ga mu za ka kaje to wa kalu yake ce maka sallallahu da anu aba za mu ku baban sa ko dai da mu dawo sai da nan da za mu yi kokari idan da biyo da neman da nuna auren baban sa wai na da fa'ido za mu aikata dalilin wannan wa kalu yake ce dai ga yaran da shi yusufa ij'alu da'adahu ala ji'a tawbiha kadar da suka kawo a karɓa a madadin kuɗin hari a ba su haɗi a sa da cikin kayan da anan da a haɗa a ɗora musu alaƙuwar su in sun je su tsammanin mantuwa haka ike nan ya ga ɗauki damar dirami ne suka zo da shi a cikin jaka kuma aka zuba hakan a kai aka ɗaure da zurguga da shi da suka ce da Allah ya rubuna dan kalbi da alim wala nan sun koma gida wa farragu aw yadaw to kun ta bayan za su ga wannan lalahu yanzu da za ku dawo ya ji tsoron kar su dawowa tunda ya ce idan ba a yarda zuwa da karamin ba ko sun zo ba za su zo ba ta iya yiwa kuma umarni iya da su zo wurin kenan ba za su dawo ba su kuma ba su dawo don haka ya zai ɗauki kuma ya za a cikin kayan ya daure kamar a matsayin ammaci ya san ba za su haramu ba in sun je gida za su dawo ko da su dawo da su shi kenan ya ga haka da aka dau a aka dau duk da aka aka daure duka daji wala maru ila adin da suka dawo wajen baban su qalu ya bana muna nuna alkhairi suna bai baban su labarin abubuwan da ya faru an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma dai an ce ba za a ƙara auna mana ba in lam turfil asana ile in baka ba dan uwan muka je da shi har wajen zarkin ba fazil ba ala asana don haka ba dan uwan yi tare da mu na kasal mu wa'au binnun wala ko kuma ya kasal kuma ya wa'au wala lahu lahabidu da ku ji za ku tsara da kun ce kura ta ci yanzu ko ku ji za ku tsara da Allah ya ga magana قال لي هل آمنكم عليه لا سبع نبيكم على هذه من قبل yanzu an yarda da ku ne a kanka in dai ba irin yadda da nemi ku a kan ɗan uwanka ba kwanakin baya ina shekarun baya suka yi ko wallahu khairu dillan Allah ne ke yayin mai kiyayewa ruwa aramu rahim Allah ne mai jin kayan masu kai saboda haka ina tsammanin Allah ya kiyaye mu shi kenan an gama gaggawa uba abin da ya faru a garin awu wani ya ya samu da abinci za a duba a cigaba da cin abinci kuma wala ma bazo maza wanda suka buɗe kayan su wajaru bi ra'adun wa ruddat ilayhim sai suka ramu kuɗin nasu na na siyan kayan abincin nan an mayar a cikin zago ba a ɗauka ba sai suka ramu da kuma hali ya ba da ya ba mu ma da biyu ba ma ba za mu zalunci ba ya ba za mu zalunci ba sarki ne ya darjanta mu gaji ko ya manta ta ga bai tafi kudin gashi na an dawo da cikin kayan haji jira ta ce rubuce ne wannan abin da muka yi awo ne aka dawo da gogon za mu koma mu mayar wa sarki wa namiru alan mu yi wa iyalan mu awo mu nemo abinci wani abu da akana mu kiyaye dan uwan mu wani za ta kai bayin mu karo kayan rasu domin daman sarki yana ba da kayan rasu da rasu ne za a zai kai ne tiro wannan shine awo mai sauki za mu kwana nan sai Allah ba mu uku gobe mu ji kuma koma wanda za su kuma gidan sarki eh gobe za su koma gidan sarki dan uwansa to Allah ya ji mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta iyayen mu da kakannin mu